أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha tara ga watan Rabi'un al-Awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma kamar sha biyu ga watan tara dubu biyu da ashirin da biyar kamar da aka saba a ranar irin wannan na juma'a muna karatu a cikin wannan littafi mai taken zahiratu za'atul iman wasu alamu da suke nuni ga raunin imanin bawa wanda su ne dalilai na ɗaiɗaicewa ko lalacewar mutum a wannan rayuwa a ce yau mutum imanin shi ya rauni a daidai lokacin da ke kusantar ajali ko ke kusantar kabari ko ke kusantar hisabi wanda wannan hisabi da za a yi zai ke nuni a kan yawaitar ayyukan lada da karantar ayyukan sabo sai zama sakamako da gidan aljanna sai ya girmama wal aksu kuma bil akas akasin ya zo da akasi wannan shine darasin mu na goma sha biyar za mu tashi daidai shafi na arba'in da ɗaya inda yake magana kan tafakkara ahadu salaf a ƙarƙashin sabubba na abin nan a ƙarƙashin magani na raunin imani idan mutum ya ɗan fahimci sabubban da aka yi bayani a baya da alamomi da aka yi bayani a baya lallai kam ya faɗa ma wannan koma shedan ya zamar da shi ya riga ya shiga to menene magani don waraka kuma menene rigakafi don kada a faɗa ga wannan mummunan haɗari na raunin imani a ƙarƙashin shi ne yake koro mana magana inda yake tafakkara ahadu salafi marratan wani daga cikin magabata na kwarai ya yi tunani ya zauna ya bibiyi wasu al'amura da ke da buƙatuwar mutum ya yi tunani a kansu kuma da Allah cikin suratul fatir yake da suratul saba'in ko yake cewa kul inna ma ibukum bi wahida an taqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru fa bi fa'idukum min jinna da sai na muku wa'azi bi wahida an taqumu lillahi matna wa furada kai kadai ma ka zauna kai ta tunani to shi wannan malamin da ya zauna wannan magabaci na garin me yayi tafakkara yayi tunani ne fi masalin min amsalil qur'ani cikin misalai cikin misalai da qur'ani ya buga wa daraba Allahu masala wa daraba Allahu masala ko masaluhu ko fa masaluhu ko ka masali kirkirin wannan yayi tabi a qur'ani wato ya fitar da ababai masu ban sha'awa kuma duk wanda ya wannan tunanin zaka warkar wa zuciyarka raunin imani yace tafakkara fi matsalin min amsalil qur'ani falam yatabayyan lahu ma'anahu ya bibi misalan da Allah ya buga cikin alqur'ani shi sai bai gane ma'anar misalan ba fa ja'ala yabki sai ta kuka fa su'ila sai aka tambaye shi ma yubkika me yake sa ka kuka qala inna Allah azza wa jalla yaqul lalle Allah madaukakin sarki a cikin suratul ankabut yana cewa wa tilkal amsal irin wadancan misalan irin waɗancan misalan na garibu halin nasi muna buga su a tsakanin mutane za mu buga wa mutane misalai a cikin alkur'ani wa ma ya aqilu ha ba mai hankalitar su ba mai fahimtar su ba mai gane su illa alalimun sai masana sai wanda suka san Allah sai wanda suka san tauhidi sai wanda suka san manufar halittarsu shi yanzu ga shi ya karanta ya kasa fahimta kaga ke bisa nassin wannan arishi bai sani ba bai san Allah ba azza wajal bai san ma manufar halittar shi ba kenan baran kada mashi kawai yake a rayuwar duniya shine wannan abin ya sa ya fashe da kuka yace lallai akwai matsala zuciyar shi ta kamu da cuta kuma gashi ya kasa warakar da ita ko ya kasa gano maganinta to shine ma da yace wa ana lam aqil al masal shine yake cewa ni to ni gashi na karanta ban gane wannan misalin ba falastu bi alimi to in haka ne kenan ni ba na cikin wanda suka san Allah fa abka fa ubki ala bayani li ilmi minni shine nake kuka saboda todarkar ilimi a wajena ban bibiyi ilimi ba ban bashi muhimmanci ba gashi nan na biye ma wasu ababe na duniya abubuwa na ilimi sun kucce ma an buga misali da sauro an buga misali da da koda an buga misali kai duk kana ina ce to ni ina dawon gane ba ce to akwai matsala to shi ma malam sai ya zama na wannan shimfidar da ya kamanta ba shi tatar ansa sai ce wa gaddara wallahu lana fil qur'ani amsalatan kathira hakika Allah madaukin sarki ya buga misalai da yawa a cikin alqur'ani wanda suna da yawa da sado masu ban sha'awa wa'annan misalai da Allah ya buga ya buga mana su ne don mu hankalce su wa ma ya'qiduha illa al-alimun ba masu fahimtar su ba masu hankaltar su ba masu gane su sai wanda suka san Allah sai masana amma wanda ba masani wanda bai san mahalicci shi ba to shi ba zai iya gane misalin ba wani ma sai ka ji yana cewa wani irin ma misali ne wannan da sauro wani irin misali ne da kuda menene na buga misali da jaki ko kare menene na buga misali da kaza da kaza da kaza ya manta cewa ai amma buga misalin ne don ya hankalta wai shi kuma wai da bai gane misalin ba sai kada shi nausawa ya dace ya ce minha daga cikin irin waɗannan misalai akwai matsalin da da nara misalin wanda ya kunna wuta a cikin suratul bakara Allah ya ba mu wannan misalin ko matsaluhu Allah suratul bakara ya raba mutane zuwa gida uku akwai mu'minai ذلك الف لام بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون مؤمنين كنا da aka gama da su innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'min khatama Allah ala ya gama da waɗannan yanzu kafirai aya biyu kawai ta ishe su dan kaga aka ce kai bayani da wutar lantarki da wutar murhu wace ta fi zafi da in ka zo a wutar murhu firas ɗaya ya ishe ka jumla ɗaya ta ishe ka don ita kowa ma da ya taɓa zai da rau amma ta lantarki sai kai ta bayani ka ce kar ku ganta haka haka to ita ma ba dama ne to shine sai zo kan mushrikai abin nan munafukai sai ce masaluhum misalin waɗannan mushrikan kamar yaya kamar salin da sauka da nara kamar mutumin da ya je ya kunna wuta ne falamma aza'at ma hawlahu zahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusiru summun bukmun umyun fahum to da kawai nan mutane an riga an ba da misalin su Allah ba misalin munafikai masaluhum misalin su kamar salin da sauka da nara kamar mutumin da ya kunna wuta ne cikin duhun dare sai kunna fitilla ko ya kunna wuta falamma a za'ati ma haulahu yayin da wannan wutar da ya kunna ta haska gefen shi sai ya fahimci a ai nan da ya so ya ashe akwai kumurcin maciji can kuma akwai du can ga wani dundu kaga yanzu ma sai inda zai nufa ai kofa ma ashe tana nan ne kaga yanzu haska fitilla yi mishi amfani don gashi ma ya gane inda ya kamata ya nufa. Falamma a za a ma haulahu za a ban mahu bi nuri, Allah ya tafiyar da hasken, wa taraka hum fi buluman sai ba a cikin duhu la yusiru na ba sa gani munafikai kenan ya zo ya ce zai musulunta kamar da gaske har ma ya musulunta kamar da gaske har ya zauna wajen koyon ilimi kamar da gaske amma yana barin wurin inna ma nahnu mustahzi'una da ai ili muke yi ba musuluntar gaske bace kar ku damu mun musulunta da safe ne mu kafirce da yamma don mu yaudari na ciki to yanzu kaga shi sai da ya haska musuluncin ko sai kuma ya dawo ya ridda to kaga wannan misali ne aka bayar kenan yanzu mutumin da aka haife shi a addini an haife shi ne a haske amma da ya taso sai ya aje addinin sai ya bi duniya sai ya biye wa shaidan shikenan kawai sai ya rayuwa irin ta mushrikai sai ya rayuwa irin ta munafukai to falamma aza'at ma haulahu an haife shi da addini kenan zahaban lahu bi nuri kaga hikimar qur'ani bai ce azhaban lahu nurahum ba zahaban lahu bi nurihim sai aka tafi da hasken wa tarakahum fi zulumat aka batsa a cikin duhun su na munafunci da shirka la yubsiruna har ya zama ma ba sa iya gani sai zama na in ka tambaye su ina aka kwana ina aka tashi to ba zai iya baka misalin komai ba saboda an riga an sallame shi ko an gama da shi to wannan misalin Allah ya buga mana shi wanda zai dauki hankalin mutum shine ce masalul ladhi da nara wa masalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u shi ma da cikin suratul baqara ko yakin da yake cewa wa matsalin ladina kafaru misalin waɗanda suka kafirce wa Allah ka matsalin ladiya na kamar wanda yake nishi ne ko yake kururuwa ne ko yake fitar da sauti ne bai ma la yasma da abinda shi ma bai san me yake yi ba kawai dai abinda yake da fahimta dai yana kira amma me yake faɗe na kiran bai sani ba illa du'a wa nida'a summun bukmun umyun fa la yaqilu kalla yubsirun nan la yaqilu kurame ne bebaye ne makafi ne ba ta da hankali kaga yanzu wannan ana baka misalin kafiri ne yanzu in ka fahimci wannan misalin har yanzu zaka zauna ka ce ai gara ma wasu kafira shi ba Allah ga abin da yake game da kafira shi Allah ga abin da ya ce wa matsalin lalina kafaru ka matsalin lalina na iku bima la yasma illa du'a wani da'a summun bukumun umyun wa hum la yaqil shi yasa kafirai da kansu a Allah ya ce ai su a rayuwar duniya ba su da hankali fa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu la kunna fi ashabi sa'ir to kaga wannan yanzu an gama ban ba an maka binding din me kafirci menene kafirai aya ɗaya cikin misali da Allah ya buga shi kafiri duk wani zaƙin baki da zaka ji yayi to na banza ne ba amana da magare su ba ko Allah ya faɗa mana daga cikin su dai akwai masu amana dan dai dai dai haka akan samu wanda in ka bashi ajiyar sununun kuɗi zaka zo ka karɓa amma akwai wanda ko kwandana ka bashi illa ma dumta alaihi fa'ima sai kai mai tsayuwar daka zaka kwashi kayanka to wannan ma misali ne da Allah ya bamu game da kafirai wanda daga nan za ka fahimci ga ma yadda za ka yi mu'amala da shi ya ce wa matsalul habbatin lati an batat saba a sanabila wannan shi ma dai a suratul bakara ne ko matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka matsali habbatin an batat saba a sanabila في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يتي والله واسع عليم Allah ce matsalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah misali da kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka addinin Allah ka matsali habba kamar misalin kwayar hatsi ne ka samu kwayar gero ɗaya kwayar dauro ɗaya kwayar masara ɗaya ka misali habbatin kwaya ɗaya wannan misalin kana so ka tambayi manoman dauro kwaya ɗaya in ka sa habba kwaya ɗaya kenan kwaya ɗaya tan ambata saba a sanabila in ta gyaru za ta yi maka kai bakwai fi kulli sumbulatin bi atu habba a kowane kai a kowace zangarniya akwai kwaya ɗari kwaya ɗaya ta yi zangarniya bakwai kowace zangarniya kwaya ɗari yanzu kwaya ɗaya ta zama kwaya ɗari bakwai da Allah ya ce kai shi fa idan ya tashi ba da sakamako wallahu yudha'ifu liman yasha Allah fa yana ninkawa fiye da haka wannan ɗari bakwan wata tasha ce da aka tsaya don kai za ka iya fin ganewa sai ce wallahu wasi'un ali yanzu kaga wannan an baka misalin ciyar da du misali cikin ciyar da dukiya domin ɗaukaka addinin Allah domin addinin Allah ya daga duk dukiyar da ka ciyar naira ɗaya naira ɗari bakwai za ta zama dubu ɗaya dubu ɗari bakwai miliyan ɗaya miliyan ɗari bakwai daga nan wallahu yudha'ifu liman yasha zai zai nunnunka abin ya wuce haka to wannan misalin shi kuma sai dauke ka ya kai ka to ina wai amfanin maruwa in haka ne a nan duniya wani juyi za ka yi ka sami irin wannan ribar za ta iya ka samu amma kuma in ka samun zai dawwama zai dawwama ba amma can ba tabbas in kai za ka samu kuma sakamakon zai dawwama kuma zai dawwama shi yasa Allah ya kulla ayar da ɗebe maka shakkun a ina za a samu abin biya wallahu yudha'ifu liman yasha Allah na iya nunnunkawa da abin da ya ga dama to a ina ma zai samu abin da zai bayar din yace wallahu wasi'un Allah mai yalwatattar falala ne kuma adiyim kuma masani sannan wa matsalul kalbi Allah ya sake buga wani misali da kare allazi yalhas wanda yake lallaga irin fito da harshen nan wannan ayar yana a jirgin ayin suratu sun arab ko watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalafa minha Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka karanta masu labarin wannan malamin da muka azurta shi da haddace da fahimtar ayoyinmu mun ba shi ilimin addini ne tarin yawa fansalaka minha sai saba ya bar ilimin idan ka can maciji na yi sai zanzare ya bar ilimin ba a shaitanu sai shaidan ya dawo yana bi shi in suka haɗu sai shaidan ya ce ogaye kuma yana za wai shi shaidan ma ya samu ogan shi saboda ya fahimci wannan mutumin ya fi ni lalata shi shaidan bai tsaya karatun ba a shi an kai shi kawai yana jihar maksa ya mutu shi wannan sai da ya bari aka yaye su kuma sai ya fara lalata sai dai har sai ce sannu oga fakana min al-ghawi Allah ce sai wannan mutumin sai ya zama cikin batattu da ce walau shi'ina da mun ga dama da rafa'ana biha wallahi da mun daga darajar shi da waɗancan ayoyi sai mu azarta shi da biyayya sai mu azarta shi da sallamawa sai mu azarta shi da aiki sai mu azarta shi da abin nan da imani da ikhlasi to shine sai Allah ya ce fa masalu misalin wannan malamin da yake aiki da ayoyin da Allah ya sanar da shi kamar salil kalimi kamar misalin kare ne in ta hamil alaihi yalhad in ka kai mashi dauki zai lallaga aw tatruku yalhad in kuma ka kyale zai lallaga kenan shi kare wahalalle ne a ranar hutu da ranar aiki wannan mutumin haka yake wannan ayoyin ba su da amfani shi a wajen shi ya kamata su samun mashi natsuwa ba su samun mashi ba ya kamata su rage mashi ko su kawar mashi da gajiya ba sai ma suka gadar mashi da wata gajiya da ce zalika matsalul ladina kazzabu bi ayatina faqsusil faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun lati to wannan shine misalin waɗanda suka kafirce ka karanta musu kisoshi irin waɗannan mutane bai yiwuwa za su yi tunani Allah ya Allah wadai da irin waɗannan mutane kira su da cewa lallai sun yi wa kansu zalunci to kaga an ba mu wannan misali a cikin alkurani wa masalul kalbi alladhi yalhas wa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruhu yalhas shine muhallu shahid kenan wannan misalin an buga maka shi dan ka fahimci wato dan adam bai da zaɓi ne kawai sai ga Allah idan tun da dai aka halicce ka ka riga ka shigo da'ira ko dai ka nemi ilimi ka san Allah kai aiki da shi ka shiga aljanna ko ka ki neman ilimin ka rasu ba shi a wurga ka wuta ko ka nemi ilimin ka sade ka bashi ka rayu ba shi kuma ka shiga wuta to dole kenan sai an san Allah kuma an bi Allah kuma an yi ikhlasi sannan an tabbatar da mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine karshen aran da yake cewa sa'a matsalan alladhina kazzabu bi ayatina tir da misali na irin wa'annan mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu kuma su wa'annan mutanen wallahi ba zalunci kowa ba kawunan su suka kasance suna zalunta suna ka karma wani ya ji damuwa wai wa'annan mutane ai sun zalunci wani ba wanda suka zalunta to kaga wannan misali ne zai kamata ya ja hankalin mutum to yanzu idan ka san gaskiya ne amfanin ta aiki da ita ka san ka ji an ce a yi gaskiya a kasuwanci to daga ranar an yanke maka hujja ka ji an ce a yi gaskiya a yi amana a shugabanci an yanke maka hujja ka ji an ce a bar ƙarya an yi riga an yanke maka hujja ka ji an ce kaza ka ji an ce kaza an yanke maka hujja shi ne sa za a ce maka kare ma la ta'tadu ba wani wani uzuri ta za kawo ba wani uzuri duk da da kake nema an maka wannan misalin shi ma Allah ya bada shi والحمار يحمل أسفارا هو الحمار يحمل أسفارا Allah ya ba misalin jaki da yake ɗauke da kayan littafai a suratul Juma'a matsalul ladina ummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara Allah ce wa kwatankwacin waɗannan da aka ba su littafin at-taura mutanen annabi Musa kenan wayannan yahuda da kuke gani wannan misalin ya yi daidai da su ghairul maghdubi alaihim wala dallin can almagadu dan kuma jakuna in ka kalli rayuwar bai huti za ga lalle kan ya yi jakin ne kawai da wanda ya sa riga irin tashi in ba ka ba ga jaki ai ai sai a hankali na ka ce mutum jaki an kai makona wajen zaki ka duba yadda suke mu'amalantar mutane ka duba yadda suke mu'amalantar addinai ka duba yadda suke mu'amalantar ko yadda suka mu'amalanci annabawansu to sannan ka duba yadda suke mu'amalantar mahaliccinsu yadullahi masduda ko haka suka ce Allah da yake marowaci mai ban fama su in ya faɗa yadda yake so mu'azzarta to ka ka duba yadda suke mu'amalantar duniya yanzu yanzu a ga yadda suka matsa da hare-hare nakan yawon shekaran jiya ya fito yadda kilarin cewa yau kwana uku bai ya fito yadda kilarin cewa babu wata raguwar ƙasa ta falastinu wanda a 1947 ba isra'ila kafin 1942 ba isra'ila da ƙarfin tsiya aka zo aka kuga ta a wurin aka da ɗiban mata wuri kamar yanzu ka ce aka kawo ta jiha guda to daga na aka ɗan ɗiban mata ƙaramar hukuma ɗaya cikin ƙananan hukumomi talatin amma yanzu su ne suka mamaye kwatankwacin ashirin da tara bayan su ke da ɗayan ba suka bayan falastina da ɗaya sun ta matsa falastin sun ta matsa falastin sun ta matsa falastin har suka yankin su bai kai lokal gamman ɗaya ba kilomita bakwai bayi kilomita arba'in da bakwai bai kai dokar gamman ɗaya ba sabon gari kilomita nawa ne kwaya mitar da kuma a hakan ma suka dosa matsawa suka dosa matsawa yanzu tun wata biyu da ya wuce kai tun wata uku da ya wuce ko ba abinci gaba ɗaya a yankin gaza mutane na nan kawai sai ga mutum na tsaye kawai ya bushe sai faɗi ya mutu saboda bakan yunwa duk wani asibiti da za a karɓa magani su musa duk wanda ya yi yunkurin shiga da abinci daga suriya daga lubnan daga misira daga koma wani yanki sun tara hanyoyin kai ma za su yi bombin dinka yanzu shine shekarar jiya ce ya fito yadda kiliyarin cewa sun kori falastinawa a gabas ta tsakiya da aka ba su da ko kwatan fegi amma duk duniya kuma an yi shiru to da suke da duniya suke da duniya kaga wannan mugun hali ne irin nasu don kwatanta su da jaki ba a misalin yayi duk da suna cewa tun da Allah mu ya kwatanta su da jaki sai an ga waye jakin shi ne suka mai da shugabannin mu jakuna nan ka zo kana ta tura mutane kana jawabi ana ta cewa yayi wani ma ya rasa sallah saboda ya ganka can kuma kaje sun ce zauna ka zauna kwanta ka kwanta zagi kanka ka zagi kanka ko ma kai kaza ka ce an gama saboda akwai abin da inda mutum hankali shi na da ɗan hankali ya kamata in suka ce kai ka ce kai ba zai yiwu ba wannan matashin burkina faso nan yayi kaga ai ai ai fandare masu yi ai ya ce kawai ba zai yiwu ba ya fandare ya dawo ya gina kasar yadda ya kamata to mu kuma namu na ta biyayya wurin kasashe sai biyayya sai abin da aka ci a yi kaza sai abin da aka yi sai ga wanda za ka sha wahala ne ana rage man fetur komai zai sauki kamar shi an ke ragewa bal a januwari ma za ka ƙara kuɗi amma hatsi kuma da muke nomawa ka sai mun taki dab da wanda suka yi sa dab alasa ba kabeji aka samuwa ba don da alamun ba zai biya ba wanda ya so ya tawaye ya ja kaya ya ƙi da kaya wallah ya ja kaya ya ƙi da kaya amma tana sa barkono za a fashi insha Allah ko amma lallai mana ya kayar da maza kudin da ya zai wuya ya fita Allah sama ya mai da na iri da na kewaya da noma da sauransu sai a hankali kama ku duba wai sai ga karamin ministan gona ko shugaban kasa yana karmafa ita kasan Allah ya wahayi shugaban kasa ya ba da koda a raka raka da abinci abincin ba ka ce abinci ba namu da muke noma taliya har yanzu tana nan yadda take tun wanda aka bayar lokacin zaɓe farashin na nan ko tun ta ranar zaɓe in taka na da auki wata ƙare ba ba dai wanda na sun karɓa ta ƙare tunda ba wai ta muhammadiyya ba ce za ce tana da aukin karama to kaga duka irin wani da duka wa'innan mutanen su ne to da aka ce aka kwatanta su da jaki suka ce to za a ga jakin shine suka mayar da shugabannin mu jakuna suka mayar da jagororin mu jakuna suke juya ƙasar a yadda suke so kawai dai kamar yadda arrufa'i yake cewa wani taimakon Allah da muke samu alkawarin da Allah ya yi mana in muna karanta Qur'ani shi kadai zai sa ka samu nutsuwa amma ka kalli shirin da suka yi wa duniya zaka iya sallamawa da cewa an gama da mu amma in ka ɗauki wasu surorin kana karantawa masalul ladina hummilu tawrata thumma lam yahka masalul himari yahmilu asfara bisa matsalin kawmin lalina kazzabu bi ayatillah ko kuma ba zai na ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al-karrata alayhim وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها محل الشر محل الشهر شنو فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna kenan laifin ma namu ne da mun bi Allah haka za mu rika mutsitsike su mana kama Allah ya mana alƙawarin lallai Yahudawa za su kai ba a duniya so biyu fa idza jaa wa'dul akhirati in aka zo zagayen karshe sai a bakanta masa rai ba za su yi nasara ba shi yasa za ka ga su kansu sun fahimci haka malamai suke ta akwai komular da suke la'akari da ita shekara arba'in arba'in suke da tashi shekara arba'in arba'in sun yi an kafa su 1947 67 67 77 87 suka samu koma baya suka wargaje tsarin da suka so ya gudana a 1987 shine yanzu suke so su sake kafawa a 2027 bayan shekara 40 to yanzu wannan tsarin shekaru kamar biyar sun yi mitin cewa to ga dai yadda Allah ke masu bai masa adalci me suka yi suka ne masu laifi me yasa duk in suka shirya abu bayan shekara 40 sai ya rusa wani babba a cikin su ya miƙe yake cewa Allah nan fa ba zai bari ba amma mu ma ba za mu bari ba kila wa in uttum udina yanzu su target din shine nan da 2027 za a kafa kasar Isra'ila mafi girma shugaban kasa daya harshe daya addini daya methodology daya salon rayuwa daya headquarter daya tsari daya addini ɗaya shine addinin da ba na musulunci ba yanzu duk wannan rabibin da suke yi suna so ne nan da 2027 a gama shi yasa suke so a fara yakin duniya na uku nan da 2027 yakin duniya zai faru ne tsakanin rasha da america dole kowace ƙasa ta goyi bayan ɗayan biyun za ga wani ɗan najeriya ya ta murna wallahi Allah na hango har da tambarin naira a taron brics wata wata tawaga ta rasha ko wasu kasashe da aka haɗo kansu saboda su zo su ma su ci gashin kansu da ake ce musu break kwanaki tunubu ya je jawabai ya je jawabai duk ɗan najeriya zai ji daɗi amma in ka san me ya sa ya je sai a lallaka takari za ka tabbas tsarin na da kyau to amma kuma rashi ce yayi eh kuma da ya je har ya je ya dawo faransa da ingila da amerika da su yahuda ba sai don me yasa yaje ba to me yasa yaje akwai wata magana da aka yanzu brics din najeriya wani shiga za ta yi ba abinda ma bai kai wannan ba a kawo mana ba yanzu ba saudiya ta ke ta kira shugabannin najeriya wani ce to sun yi wani bincike waken suyan najeriya shi ya fi na ko'ina inganci a duniya da aka saudiya tana so a yi magana da manoman najeriya su noma mata kusan tan miliyan ɗaya da dubu ɗari za a zo a saya in gwamnati da ta yi tsayuwar daga sai da to da dala za a saya yanzu gashi dubu saba'in ko kawai sai a ce to za a siyar maku dala ɗari hudu dubu hudu ɗaya dala ɗari hudu kamar dubu ɗari shida kenan dubuhun waken suya amma na san in kai sai dai ka koma ta a dai ka koma gonar in ba haka wani mai mara imani sosai zahirar ta ta'abi da iman sai wanke ka sai dai ka je ka dan share wani wuri a gefen gonar ko ka dauki masu gaji duk wata dubu dari ta gaji amma kaga shiru ba yi ba suka ce a ba su matatun man Najeriya guda hudu cikin wata shida za su gyara su gaba daya kuma za su gina sabbi kuma za su jagoranci sai da mai sannan za su dawo da gidajen man hannun gwamnati saboda iya abun kunya an kai kuna da mai kuna siye da tsada ba ba su ba yau wasu abubuwa nan na faruwa in ba yau guda ba zai iya wannan abu daga aka ce musu jakuna haka ne jakunan ne to kenan wannan duka misalan da ake barwa ne ake so ka fahimta kar su burge ka kar ka kwaikwaye su kar ma mai ra'ayinsu ya birge ka Allah kar ka wani mai ra'ayinsu ya birge ka ai wannan ai ga ai bai hudan ne to bitin da an ce bai hude kawai ya fita ranka ma da yake da shi na ban sha'awa bayan su an kwatanta su da jakuna kai kuma aka karantar da kai wannan misali matsalul ladina ummilut tawrata misalin waɗancan da muka ba su littafin at-taura thumma lam yahmiluha sannan suka ki ɗaukar ta kamar zan himar ya milu asfara kamar jaki ne dauke da kayan littafai a sifuru shi ne jam'i mufradi ne na asfaru sai sa za ga in ka ɗauki bible ɗin turanci za ka za ce sifuru takwi genesis kenan littafin farawa a tsohon alkawari genesis to sifir ɗin shi ne littafi mai daraja to jam'i shi ne asfar كمثل الحمار يحمل أسفارا kamar misalin jaki ne ɗauke da kayan littafai yana ɗauke da su بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين تر tun da waɗancan mutane waɗanda aka buga misalin jaki da su kuma Allah baya shiryar da mutanen da suka zama azzalimi wannan misalin Allah ya bayar da shi a cikin suratul al-jumu'a wato ba kuma Allah madaukin sarki ya buga mana misali da kuda a ina ne ya buga mana misali da kuda ya ayyuhan nasu ko duriba matsalun ula. Allah ce ya ku mutane kowa ya tsaya kenan zuri ba masa Allah ya buga wani misali fatta mai hula jama'a kowa ya zo ya saurari wannan misalin innal ladina tad'una min dunillah lallai waɗannan da kuke kira koma bayan Allah yasa mafi ribar rayuwar duniya tauhidi karka damu wai yunwa yunwa a ciki ba matsala bace ce karka damu tsohuwar riga da wannan duk ba matsala ba ce karka damu lalurori na yau da kullum rigingimin wannan duk ba matsala ba ce saboda me abu ne da yake da lokaci amma babban riba tauhidi wata rana za a shiga aljanna fa hal antum muttali'un haka yanzu na suka cewa da Allah jama'a ko za mu leka wuta mu hango mutanen ina mutumin nan da ya wahalar da mu ina wanda ya ce shi ba imani gare shi ba ina wanda yi kaza yi kaza fa hal antum muttali'un fasfala'a fara'ahu fi sawa'il jahim sai ka lega ga ango mutum in kana so ka mai interview za ka yi a ran lahira kai ne dan gata so da ka tauhidi shine babban jari Allah ce innal ladina tad'una min dunillah lallai waɗannan da kuke kira wanda koma bayan Allah lan yakhluqu dubaban wala wijtama'ula ba za su iya halittar kuda ba ko da sun yi taron dangi ko da a ce a samu masana kimiyya ka koma can baya ka ɗauko tsaffin masana tsaffin masana masu wane ne to ba za su iya ba lan yakhluqu dhubaban wala wijtama'ula wa in yaslubuhum dhubabu shay'a la yastanqidhuhu min da'uf as-sadiq wal mazlum kai idan ma da kuda zai zo ya dan bincini wani abu a jikin su ba za su iya kwato abun ba yace da'uf as-sadiq me neman wani abu daga wajen Allah ya kaza wal mazlum shi wanda ake neman yayin gunkin kenan shi ma ya gaza kaga wannan misali ne da Allah ya bayar da kuda kuma inda zaka sanyo turare guda zo ya dan soka a jikinka akwai abin da ya dan bincina to kai mai kai na na kwato kasanka ba abin da za ka iya ya riga ya kwaci wani abu wa iya sulubu humus da babu shai'a la ya san kai zuhu bi sana ba mu wannan misalin sai ya ce wala an kabuti kuma Allah madaukin sarki ya ba mu misalin Allah an kabut wannan gizo-gizo مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون wannan ara akwai lokacin da kafirai suka yi kya suka ce kafiru suka yi ta sukar ƙur'ani wai dan me za a ba da misali da macen abin nan macen gizo-gizo kuma da kansu daga baya masu hankalin ciki suka ce wannan littafin na Allah in ya zo da abu karkai saurin ja ka koma laboratory za ka dawo ka sallama daga baya sai suka gano a ai shi namijin gizo-gizo bai iya gina gida ba bai ma da sinadara ita macen ita take yi suna ka da an faɗa yadda suke so a faɗa da an yi rakaka كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ita mace ita ke yin gida ita ke zama a gida daga nan ta hayayyama ta mutu shikenan wa inna awhana albuyuti la baitul ankabut mafi raunin gida shine rauni na abin nan gizo gizo to amma wani zai ce to amma gidan ana ga wani sai sai watanni fa to shine wasu malamai suka ce eh ai ai ai ai da masu hankali ake magana shi yasa wani ba zai gane ba na daidai gidan mace ta gina shi kalan kuma zai daidai da gidan da namiji ya gina ba duk kwarewar mace in ka bata shugabanci raunin siya gare ta ko ta karanta administration public business political wa ko me ta karanta mace ce rauni take da shi ba abin da za ta iya sai an ta samun tasgaro da gazawa da rauni da waye to ita wannan mace ta gina wai na hannun dula bai islam kabu gidan da mace ta gina ai gida ne mai rauni da namijin haka ba da ba za a faɗa haka ba da dama dama ko kuma aka kalle shi kan shi gidan giza giza kwana nawa yake yi baya dadewa nan da na ya lalace shikenan ya gama in dai kaga wani to sabo ne a kai Allah madaukin sarki ya ba mu misali da gidan giza gizo ga waɗanda suke bautar wani Allah cewa ibadunsu za su tafi a iska wa matsalul a'ama sannan Allah ya buga mana misalin al'a'ama makahu wal asammi da bebe wal basiri da mai gani wal sami'i da kuma mai ji duka wa'annan Allah madaukakin sarki ya buga mana misali da su akwai kwatan akwai wannan misalin a cikin suratu hud masalul fariqaini kal a'ma wal asmi was sami'i wal basir wal basir was sami'i ne ko masalul fariqaini kal a'ma wal asmi wal basir was sami'i hal yastawiyani masala Allah ya ce kwatankwacin ɓangarori guda biyu kal'a'ama kamar a samu makaho wala asam da bebe wala basiri da mai gani kishiyar wancan kenan wani salo ne na zance da za ka ga an jero abu sai a jero kishiyoyinsu a gaba da jero kishiyoyinsu da aka jera su a nan da aka kal'a'ama wal asami to sai dai a ce wal basiri wal sami to da kada kada a rikita lissafin kamar kuma misalin mai gani da mai ji hal yastawiya ne masala ana ce yadda mutane guda biyu za su taba zama daidai to dan me ba kwa wa astuwa shi dai makahu shi ne bai ganin gaskiya mai gani kuma shi ne wanda yana ganin gaskiya ya san Allah yana da imani shi kuma bebe shi ne wanda baya jin sakon Allah ko bai iya faɗar sakon Allah shi kuma wanda yana saurare yana ji to shi ne bambancin bala ba misalan wayannan yace wa matalur ramadi wa matalur ramadi allazi ishtaddat bihi ri Allah kuma ya buga mana misalin toka wadda iska mai guguwa ta taso a kanta ayyukan da kafirai suke yi da ayyukan da munafukai suke yi da ayyukan da marasa imani suke yi dukkanin su sheke su ake yi tafi a iska ba su da wani amfani Allah ce matsalin ladina kafaru bi rabbihim misalin waɗannan da suka kafirce wa ubangijinsu amaluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif kaga ayyukan su karamat yadda ka san toka ishtaddat bihi ri wanda iskan guguwa ya taso mata ka da toka a faranti guguwa ta taso fi yawmin asif a wani yini mai tsananin iska kenan guguwar ma ba tashi ɗaya bane ba tashi biyu ba a'a an wuni ga ta nan la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba su da ikon cin gajiyar komai cikin abin da suka aikata a kila kafiri ne amma ya yi alheri ya yi waye ya yi waye wanda za ka musu da wannan ayar kamar da su take masu ganganci lokacin da sarauniyar ingila ta fito har da 'yan najeriya ke cewa wai allah zai iya mata gafara lura da ayyukan alherin da ta yi ba in ka wai wani ma ina ga dan shi'a ne wai zo yake cewa wai an yi bincike wai sharifiya ce yar tsafansa annabi kama dai bata kai abu jahal ba bata kai abu lahab ba ko kuma duk suna wuta to to ai ita yanzu ba ta da sinadarin shiga aljanna wa qadimna ila ma amilu min amal fajalnahu aba'an mansura muka muka dauki duk ayyukan da suka yi muka sheke saboda ba sinadarin karba sinadarin karba shine a samu mutum yana da imani inda ma ya takabbalu Allahu min almuttaqi Allah na karba ne daga masu takawa to daga ayyukan da kafiran nan suke yi karama da nishtaddat fihi rihu fi yawmin asif la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu zalika huwa dalalul ba'id wannan shine fata mai nisa da bawa da sun cika shi kenan ana baka misali cewa kada wani kafiri ya burge ka duk aikin da za ga yayi ya kafiri ne mai kyautatawa ga gaskiya ga amana wala ya kyauta ya kyauta da yayi haka amma yayi a banza to da bai da sinadarin a karba yanzu aka ce da Allah ka sanar muna da wani taro gobe duk yan garin nan ka sanar da su ba za ka je makabarta ba amma za ka iya zuwa asibiti to da na asibiti yana da rai makabarta ba ina ba ma za su ji ka ba yi daga da asma'ata launa dai ta hayya ko kamar da wani mai waka yake cewa yake wallahi kururuwar da kake yi wallahi ya isa ka jiyar da mai rai wanda yake da rai daga da asma'ata launa dai ta hayya da masu rai kake kira da wallahi ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد أما كان أهول وتاني كان أهول توكاني توكا ولا تشبه قال أمام وانا مثال sannan ya ba mu misalin wa shajarati tayyiba wa shajarati al-khabithati Allah ya ba mu misalin bishiya mai tsarki alam tara kaifa daraba Allahu matala wai baka ga yadda Allah ya buga mana wani misali bane kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farquha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha Allah ba misalin bishiya ta la ilaha illallah wanda take bishiya ce mai tsarki to kalmar la ilaha illallah kalma ce mai tsarki asluha thabit tushenta ya shiga ƙasa sosai wa farko hafin sama reshenta ya shiga can cikin sama tuti ukulaha kulla hilin da izinin rabbiha ko da yaushe kana ba da amfaninta ana cin gajiyarta da izinin ubangijinta wa yadribu Allahu al-amsala la'allahum yatadhakkarun Allah na buga irin waɗannan misalan ne ko za a wa'azi yanzu ba misali ka shajaratin tayyibatin sai ce wa shajaratin khabitha ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة mummunar kalma ko ta kafirci ta shirka ita kuma kamar mummunar bishiya ce ujuntu min fawqil ardi wanda aka tumbuke ta daga ƙasa kenan wancan misalin da aka bar misalin bishiyar dabiru kai yanzu wace guguwa aka yi kaga iska ya tumbuke bishiyar dabiru gata tsawo take da shi amma har ƙananan da an kayan kalmar la ilaha illallah kenan in ka rike ta iya kololuwar cutar da kai da za a yi fatar jiki kawai sai dai a taɓa lafiyarka sai dai a taɓa rayuwarka amma kyakkyawar makoma wala sai ka samu to ita kuma kalmar shirka kalmar bata ita kuma kamar bishiyar guna ce gona shi ne kamar ka ce wannan milo wata bishiya mai kama da milo hanzala za a ganta in baka santa ba ma sai ka ɗauka kana da milo ne ɗacin bala'i to kaga shi wannan tsiron da ka gan shi in yau aka ɗauke ruwa zuwa wata ɗaya ta tumbuke ta tashi aiki kana zuwa da ɗan yatsa ɗaya za ka tumbuke tushen to kalmar kalmar shirka kenan amma farar da ya ɗauki ganye in ya sha ruwa sai sai ka rudu sai ka gai ta wani shayinin yake yi ƴaƴan banza ne ba ka tauyi haka kirka take in ka rudu sai ka ga a to ai wannan wannan wannan abun ma ai ba dama ne Allah ce ma laha min qara yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah su masu imani Allah na tabbatar musu da kalma ta tauhidi tun a nan duniya da kuma lahira ya ce wal ma'un nazilu minas sama'i Allah madaukin sarki yana buga mana misali a abin da yake saukarwa na zuwa daga sama inna ma matsalul hayati duniya kama in anzalnahu minas samai suratu yunus akwai wata kwacin da suratul kahf da sauran kwatan kwacin abinda kwatan kwacin wannan rayuwar duniyar da kake gani kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da aka saukar da shi daga sama fahtalaqa bihi nabatul ardi sai ya cakudu da tsirrai na ƙasa na daga abin da mutane da dabbobi suke ci sai ta rayuwar duniyar nan haka take duk yadda ka ga ta daga ka ko shi da ga tana yi da kai ko za ka sha mamaki in kana neman mayautarya to ba kamar duniya kuma galiban matar da za ta daga ka kuma ka fi kusa da halaka kuma in ta daga ka ta kusa yadda kai ita sharrin duniya in ta ƙi ɗaga ka sai ta banka da imaninka ba ta ɗaga imaninka ta raba ku amma galiba in ta ɗaga kuma sai ta bar imaninka a ƙasa kuma a ƙarshe ta ta sako ka sai ta sako ka a saitin ko ta sako ka a saitin imaninka sai ka kasa gane shi shi ke an gama da kai ta gama da mutum shi yasa ma aka tambaye ka waye duniya ta kusayarwa sai ka ce wanda ta fi ɗagawa in ka ga tana yawan ɗaga ka da sauri to ka fara neman madafa ta kun sauke maka lodi ta kun sauke maka lodi ina ga ranar ranar yaushe ne wallahi kowa ya san mutum ne babban mutum ne fitacce ne ya gara ya rike abubuwa sosai kawai na hango shi malam ko na a taban ne ba hagu sai tafiya yake shi kadai a bakin hanya ko yana muraja'a ne ko tilawa yake yi ni ma dai na wuce la misata to in sai in ce me na gana ka wuce shi in ka je gari ka kuwa da bindi ba ce kai ma sai ka makala ka saba na ga to wanda suka wuce sun kai ashirin ba wanda ya mai magana ko babban mutum ne a da ba kai sai da shi kadai wallahi da security yake yawo wallahi da security yake yawo ganin shi kai ai sai ka shirya wani lokaci sai ka yi tawassuli ma daga nesa amma yanzu ne da yake yan wulakanci ce ka ɗan raka ma ya mutu tukuna aiki a ce da bai mutu ba da yanzu suna nan suna damawa amma ita duniya take sai ka ɗago ludayin ka ka sha da hula mai daɗi in ka mai da ludayin sai ka mai da kai a ruwan guna wallahi ruwan maɗaci za ta mai da kai ta ce sha wannan zai maganin ciwon ciki ce ya raki ma aka ce wajen maka haka ba amma mai gidanka ba mu muka sauke mashi lodi mu muka yi mai kaza muka yi mai kaza to tsiyar duniyar kenan shi yasa abul baqa ar-randi ya siffanta duniya a wata waƙar shi mai muhimmanci li kulli shay'in idza ma tamma al-qusanu fala yaghurru bi tibil aish insan hiya al-umuru kama sha'attaha aw kama sha'atuha duwal man sarrahu zamanun sa'aduhu azman yace ina sauran sarakuna ina waye ina waye duk ta gama da su baka annala kauma ma kanu kai ka ce ma ba a yi su ba kai ka ce ba a yi su ba wadda ka ta ɗaga ka ko to kai kuma a lokacin hikimar da za ka yi mata shine mutanen da ke ƙasa kai kuma ka rike su in ka sake su ka rike na can sama radda ka sako ka za ta sako ka baka da madafa amma na saman nan ka bi su a hankali wani in ya rike hannunka bokaye zai haɗa ka da su wani in ya rike hannunka mata zai haɗa ka da su wani ya rike hannun kungiya asiri zai saka shi kenan an gama da kai in ka shiga ba a fita kamar dariƙa sai an shiga ba a fita ko ba haɗawa da wata dariƙar can ma ba haɗawa da wata ƙungiyar to kaga wannan shine misalin rayuwar duniya da Allah madaukin sarki ya ya buga mana misali da shi yace wal ma'un nazil minas sama wal ma'un nazil minas sama da kuma ruwan da ya sauka daga sama wanda Allah mulkin sarki ya ba misali akwai ayat da ke cikin suratul kaf wadrib lahum wadrib lahum masal al hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riya wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira Allah ke juya duniyar sannan yace wa masalul mishkati allati fiha misbah da kuma misalin alkuki wanda aka tsora mashi fitilla a kai Allahu nuru samawati wal ardi ko a cikin suratul nur batun misalan da yawa sunan ce almishkatu shine abin da ake ce mashi alkuci irin dan wurin da za a gani a bango irin na da banda wancan kuje wancan ba za a ce alkuci ba saboda ya bulle waje irin ginin da mutanen da ke a cikin bango sai ga wani window window amma bai bulla waje ba shine mishkatu shine almishkatu ana aje fitilla ana aje abubuwa to ka mishkatin fiha misbah almisbahu fi sujada da sauran misali misali da Allah madaukin sarki ya ba to wannan misalin shi ma an ja hankalinka da ka fahimci cewa haske gaba ɗaya na Allah ne sannan yake cewa wal abdul mamluki alladhi la yaqdiru ala shay'in da kuma bawa wanda aka mallaka wanda bai da ikon komai daraballahu matsalar rajulan fihi shuraka متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا إن متانا ذات الفوزية أدوى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون مثال باوى wanda mutane da yawa suka mallake shi kowa na so ya mashi aiki da kuma bawa wanda mutum ɗaya ya mallaka shi kaɗai ke sa shi aiki ya ce don Allah waɗannan bayi za su yi rayuwa iri da wancan demand din zai yawa bukatun za su yi yawa a kan shi sannan an raba mashi kafa za ka bai shirka yake ya kama wancan ya kama wancan ya raba kafa can can ma ya sa lamba to shi ma zai zama ya wayi gari bai da wata madafa idan abu ila alladhina kuntum turahunahum fatajiduna indahum jazaa والرجل الذي فيه شركاء متشاكسون وغيرهم والمقصود duka manufar wannan misalan arrujuhu ila ayatil amsali komawa zuwa ga ayoyin da suka buga misali wani tena biha da kuma mai da hankali da su ko ba su kulawa ina yatan khassa kyakkyawar kulawa sai a ba su kyakkyawar kulawa sai ga mutum ya ci gajiyar wannan aiki wa yulakhisu ibn al-qayyim al'allama ya bunu kan yi mini daudiya rahimahullahu ta'ala ya lakasa mana ya rairayo mana ma alal musulmi na ayyab alahu li ilaji kaswati kalbi abinda ya kamata musulmi ya aikata domin magance bushewar zuciyar shi bil qur'ani kuma wannan magani in ana so a yi shi da qur'ani me za ka yi ta hanyar amfani da alqur'ani har ka hana zuciyarka bushewa mene za ka yi shi ne wani gayin fayakulu sai ya ce malaku zalika amrani abinda zai mallakar maka da samun warakar zuciyarka da kubuta daga bushewar zuciyarka shine ka yi abubuwa guda biyu an ahadu ma ɗayansu an tan an tun kila kalbaka min wasanin duniya fa tuskina hufi wasanin akhirah ka ɗauke zuciyarka daga mazaunin duniya sai ka aje zuciyarka a masaukin lahira shi kuma ne yana hanyoyi da yawa da za ka yi shi ka yi abota da mutanen lahira bayan duniya ba kada ka yi wanda an mahu duniya kawai tunanin shi duniya an shiya kaza kaza shi dai kaza a'a ba da shi za ka yi abota ba ka kyale shi to da shi Allah ke bayar da duniya ga wanda ya ga dama inna la yu'ti dunya liman yasha wa liman yuhib wa liman la yuhib daka karka yi rayuwa da wanda shi ba addini bane a gaban shi shi ba Allah bane a gaban shi a duniya da naira ce a gaban shi to shine abu na farko da zaka yi thumma tukbilu bihi kullahu ala ma'anil qur'an wa istidla'iha daga nan sai ka fuskantar da abu na biyu kenan sai ka fuskantar da zuciyarka gaba ɗayanta zuwa ga tadabburi da bibiyar ma'anonin alkur'ani wasta jila'iha da ƙoƙarin wanke zuciya da waɗannan ma'anoni na alkur'ani wa tadabbur da yin tadabbur yana ce tadabbur shine ka karanta aya ka hararo ma'anar ka fahimci ma'anar wa fahamin da fahimtar ma yuradu minhu abinda ake so a fahimta daga gare shi kai a matsayinka na musulmi ka irin matakinka na fahimta ka irin matakinka na kaza na kaza me ya kamata ka yi ko ka gano daga alkurani to ka gano shi wa ma na zala da ajali sannan ka mayar da hankali zuwa ga abin da aka saukar da Qur'anin saboda shi an saukar da shi ne domin a fahimta domin a yi aiki domin a yi tadabburi walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira wa akhadhi nasibika min kulli ayati kuma ka rika diba rabanka a kowace aya duk ayar da ka sai ta Qur'ani ka diba rabanka mafi karancin rabo ka iya karanta mana ka rika karantawa a ɗiba rabanka za a baka lada da wannan abin da ka yi ya ce wa tun zila a ala daɗi kalbika kuma ka rika saukar da kowace aya a kan ciwon zuciyarka kana da ciwon hassada da bakin ciki ga mutane kana da cuta ta ganin kyashi kana da cuta ta kasala da addini kana da cuta ta rowa kana da cuta ta rashin biyayya ga iyaye kana da cuta ta kaza ta kaza ta kaza in ka ɗauko aya sai ka haɗa ta da wannan ciwon ayat za ta maka maganin ciwon zuciya fa idza nazalat hadhihi nazalta hadhihi al-aya ala da'il qalbi idan ka saukar da ita waccan aya yana nufin koma wata aya ce akan cutar zuciyarka bare al-qalbu bi idnillah to zuciyarka za ta warke da izinin Allah yanzu kaga kenan za a iya maganin matsaloli na rayuwa da ayoyi na alkur'ani ta hanyar karanta su da aiki da su da kuma fahimtar su da yin dukkanin abin da ya kamata ina ga saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi akan magani na biyu daga magunguna na raunin imani ko gazawar zuciya wajen yin abin da ya kamata a babi na imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله